من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha takwas ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci ne albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa zura a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne wallafar babban malami Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 36 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna game da wato ikon da uba yake da shi akan abin da ɗansa ya mallaka na dukiya ko wani haka a mun tattauna maganganun malamai game da shin uba yana da wato iko cikakke akan abin da ɗansa ya mallaka ko da bukata ko ba bukata ko kuma akwai wata togaciya to togaciyar muka ji cewa in akwai bukata uba zai iya taba dukiyar ɗansa ko da babu izini in kuma babu bukata to in yana so ya taba dukiyarsa sai ya yarje masa a duk da karkashin hadisin an tauma duka da abika to mun tattauna a wani ra'ayin na wasu malaman da suke ganin ba shi da ikon haka in babu bukata duba da ainihin wato faɗin Allah ta'ala a faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha har zuwa karshen ainihin wato hadisin sannan mun tattauna game da hukuncin uba zai ko zai iya siyar da abin da ɗansa ya mallaka to sai aka ce idan kafin ɗan ya mallaka yana ƙoƙarin mallaka uba bai da iko domin shi ma ɗan bai mallaka ba da haka bai da ikon ya siyar da abin da ɗansa ke shirin mallaka amma in ya riga ya mallaki abin ya zama mulkin ɗan to bayan ya mallaka ɗin yana da ikon ya siyar idan ya zamto mahaifin yana da bukatar wannan kuɗin shi kuma ɗan ba shi da bukata kawai ya siya a matsayin kadara ya ajiye shi kuma uban yana cikin bukata to uban yana halatta ya siyar da wannan kadara ko abin da ɗansa ya siya amma idan ya zamanto shi ma ɗan yana da bukata shi kuma uban ba bukata ba ce kawai dai badangarci ne yake so ya yi da dukiyar ɗansa to a nan aka ce ba zai taɓa dukiyar ɗan ba kuma tabawar zai iya zama almubazzaranci tunda shi bai da bukata shi kuma dan saboda bukata ya siya to anan bai halarta uba ya ainihin yi tasarrufi a cikin dukiyar ɗansa to mun tattauna game da kuma shi ko yana halarta uba ya sanya wa wato ya sanya sharaɗi wa sadakin yarsa ya ce in za a aurar da ita za a ba da naira kaza a matsayin sadaki amma a ciki kaza nasa ne ma'ana ya ƙara wani abu ko ya sanya wani sharaɗi a sadakin ɗansa ya ce ko in an ba da kaza shi zai ɗauki kaza ko kuma ɗoriya a kan sadakinta shi sai an ƙara masa kaza to malamai sun tattauna game da wannan kamar yadda muka karanta wajen uba ko wani ya sharɗanta wa wanda zai auri yarsa sai ya ba shi wani kuɗi na wato daga cikin sadaki ko wani ƙari wanda baya cikin sadaki kawai sharɗanta shi kuma sai an bashi kaza shin wannan yana iya halatta ko bai halatta malikiya sun tafi akan cewa wannan sharaɗin a cikin akadi in aka yi shi wajen ɗaurin aure na wata kyauta ko wani abu da uba ko wali ya sharɗanta wa kansa ko waninsa to duk abin da ma aka bayar ko an cika wannan sharɗin to na ita matar ne ba na shi waliyin nata ko kuma mahaifinta ba mazhabar shafi'iyya suka tafi akan rashin halaccin haka ba kwata-kwata suka ce wannan sadakin aka kulla yarjejeniya akan haka to sadaki ne fasidi domin matar sai dai kuma a sake yanka mata wani sadakul mithil amma wancan sadakin da waliyinta ko babanta ya sharɗanta sai an ƙara ko kuma yana da kaso kaza a ciki wannan sadakin fasidi ne a da sai dai a bata sadakul mithil hanabila da hanafiya suka ce ba abin da zai hana ka uba yana da ikon ya sanya sharaɗin cewa sai an bashi kaza wajen auren yarsa ko sadakinta sai an bashi kaza sannan zai ɗauki kaza ko kuma za a ƙara masa kaza akan sadakinta amma daidai a wannan tattaunawa mun ji ƙauni rajihi shine uba ba shi da ikon haka haka waliyi ba shi da ikon ya sharɗanta wani abu na sadaki ya ce wannan nasa ne sai dai idan yar ta riga ta mallaki sadakin bayan an ɗaura aurenta to a nan uba yana iya tsakura ko ya taɓa abin da yake da bukata a cikin sadakin yarsa ba tare da kuma an cutar da ita ba cikin abin da za a taɓa haka ibn usaimin shi ma ya yi makamanciyar irin wannan maganar wanda duk mun tattauna satin da ya gabata za mu tashi daidai kan gaba domin gabar ba mu kai ta ƙarshe ba زام تاشو وهذه المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذه المسألة يجب على أولياء الأمور أن ينتبهوا لها وأن المسألة تمتي يميد إرس كمر حاجة إن أنزو نيمان أورانتا يدنجا دورا وانديزو نيمان أوران وسنا وعينا وعي كو وسو الشروط كو وسو قيود وسو قيدودي to wannan wajibi ne ga majikunta al'amura hukuma kenan wajibi ne hukuma an yanta biyu su farka na su san cewa akwai iyayen da suke irin wannan ɗabi'a ta mayar da 'ya'yansu a matsayin kamar wata haja ba za a aurar da ita ba sai an yi kaza ko sai an bashi kaza ko sadakinta a ciki sai an bashi kaza wa an yi alamu annaha la yahillu lahum an yashtariqu li anfusihim shay'a minal mahar sannan su waliyul amr wato waliyai majikunta al'amura na ainihin wato mata to kuma su sani bai halatta su sharɗanta wa kansu wani abu minal mahari na sadaki su ce a cikin sadakin sharaɗi ne sai in kaza a ciki nasu ne lal abu walal akhu walal am uba ba shi da ikon haka ɗan uwa wa ba shi da ikon yi haka game da auren ƙanwarsa haka baffa wato ammi dan uwan mahaifi ba shi da ikon yin haka wala khairuhum kai ko wasu su ma min auliya na daga cikin waliyai na ainihin wato mata walau ishtaradu shay'an li anfusihim in ku suka shartanta wa kansu wani abu suka ce a cikin sadakin nan sharadi ne kan a daura aure kaza a cikin nasu ne ko kuma bayan sadakin sai an ƙara musu kaza فإنه يقول للمرأة المتزوجة ko menene aka sanya sharaɗin kuma miji ya cika ya bayar to na matar da aka aura ne da aka shi wannan wali ne yasa sharaɗin ko da an cika sharaɗin ba shi za a ba ba na ita matar da aka aura ne li'annahu iwadun domin duk abin da aka bata na sadakinta lokacin ɗaurin aurenta wannan kamar madadi ne an iha na ainihin wato mutuncinta ko matocinta ko kuma saduwa da ita da za a yi walistin ta'i biha da kuma jin daɗi da ita da za a yi ai wannan abin da aka bata bai zama halal wato shi wanda yake mijin nata bata zama halaliyarsa ba sai da wannan sadakin bai halatta ya ji daɗi da ita ba dan ya gabatar da wannan sadaki ba da haka wannan sadaki haƙƙinta ne ɗari bisa ɗari saboda ita ma ta bada wani abu aka bata ainihin wato sadakin an ji daɗi da ita don haka shi yasa ita ta cancanci wannan sadaki fala ya kunu da ahadin sul'atun alai don haka babu wani wanda yake da iko akan wannan sadaki sai dai bayan ta ci sadakin kamar yadda muka karanta a baya an tawa maluka ne abika tana nan baban zai iya cewa ta bashi abu kaza a ciki bisa yardar ta ɗauka ta bashi wa qala shaykh al-albani ka koma cikin fatawa nurul al-bar ga website ɗin can wanda wannan magana ainihin wato ta zo a ciki maganganu da duk ƙarashen maganganun Sheikh Usaimin rahmatullahi alai وقال الشيخ الألباني رحمه الله شيخ الألباني الله يجكنس درهما يتي لا أظن مسلما الباني يتي بانا أمان مسلمي سليم الفطرة من لا فيير فطرة من لا فيير طبيعة لا يرى أن مثل هذا الشر da ba zai ga irin wannan sharaɗin yunafi makarimul akhlaq da ba zai ga cewa irin wannan sharaɗin da uba ko waliyi zai sa lokacin auren yarsa ba wani musulmi mai lafiyayyar fidira da ba zai ga wannan ɗabi'a a matsayin ta ci karo da kyawawan ɗabi'u na karamci ba yanzu kai yanzu ka zo ka aure yar mutum ya ce to shi ba sharaɗinsa sai ka bashi dubu kaza ko sai ka bashi miliyan kaza ko kuma sadakin yarsa sai an bashi kaza kuma a ciki kaza nata kaza nasa a ciki sai yayi nasa a cikin sadakin yarsa albani Allah ya ji kansa da rahama ya ce ba na ganin akwai wani musulmi wanda yake tafiya a daidaitacciyar ɗabi'a ɗabi'arsa ba ta gurɓata ba da zai ga kyawun irin wannan ɗabi'a ta wasu cikin waliyan al'amuran mata da kafin su auren da 'ya'yansu ko ababen wanicinsu sai sun sharɗanta wa miji wani sharaɗi cewa ya bada abu kaza كيف لا وكثيرا ما يكون سببا للمتاجرة بالمرأة يا مسلمين mai hankali mai lafiyayye fitira ba zai kyamaci wannan ɗabi'a ba ba zai ga wannan ɗabi'a ta ci karo da mutunci ba bayan da yawa yakan zamanto sababi na yin kasuwanci da iso matar wannan shi ne dalili shi aure ba sai maka da ita aka yi ba kuma haja bace ita matar da haka wanda yakan jawo ya zama kamar sababi ne na almutajara yin hada-hada da yin kasuwanci bil mar'ati da ita mace ila an yahdi al abu aw al wali bi shart al awfar har uba wannan yazo ya cike kibashi yasa wannan yazo ya kibashi har sai uba ya ga ya rabauta ko waliyin mace sai ya ga ya rabauta bi shart al awfar da sharadi mafi tsoka wannan ya yi wace tofin sharaɗinsa kaza ta zama kamar haja wannan sai in ba zai iya ba wani ya zo haka haka sai ya ga wanne ne ya fi samun sharaɗinsa ya fi cika cikar mafi tsoka wal akbar wanne ne zai samu kaso mafi gwaɗi shi zai aura wa yar wa illa in kwamitin ya ki cika wannan sharaɗin a abalaha sai ya hana aurenta kaga ta zama kamar haja kenan wa hadha la yajuzu shek nasir al-din al-albani ce wannan ko bai halatta ni nahy al-qur'an anhu domin al-qur'ani ya hana iyaye ko waliyai su zo da wasu ka'idoji ma anzara Allahu biha min sultan wanda za su jawo jan kafa ko dakile neman ne neman yarsu gabarin auren su gabarin auren ta ne wannan ka koma cikin silsila silsilatul ahadithu da'ifa a mujallabi na uku shafi na hamsin da tara za a ga wannan magana ta shek nasiru bin albani hal lil walidain haqqun fi malin binti mutazawwija tambaya ta gaba shin iyaye suna da haƙƙi cikin dukiyar yarsu wadda take mai aure sun riga sun aurar da yarsu to sai ta zanto ko tana kasuwanci ko tana aiki na albashi shin iyayenta suna da haƙƙi akan albashinta ko suna da haƙƙi a kan kuɗin da take jujjuyawa na kasuwanci ko take sana'a alabun jibril alabun jibril ibn jibril rahimahullah yake cewa al-auladu ismun ya ummu dhukura wal inas in aka ce al-waladu jam'in al-waladu shine al-aulad shi kuma al-auladu ismun suna ne ya ummu dhukura wal inas da ya game 'ya'ya maza da 'ya'ya mata ana iya kiransu al'aulad ana nufin ‘ya'yan mutum ko maza ne ko mata ne ko kuma maza da mata walwalidu a ƙarƙashin haka uba lahu haƙƙun tasarrufi yana da haƙƙin yayyan da yake so bi amwali auladihi da dukiyar ‘ya'yansa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka din na mahaifinka ne fa idza arada walidu kenan idan uba ya so an ya akhudha min amwalihim ya karbe dukiyarsu ko wani abu daga dukiyar ƴaƴansa fala hu zalika yana da yanci ne haka ala amma bisa sharadin an la ya kuna fiye dararun alaihim abin da zai taba abin da zai ɗiba na dukiyar kada ya zamanto akwai cutarwa akan yaya wala ya juzu an ya kuma min mali a hadihim wa yi ofiyahun akhar shar'i na biyu bai halatta ya ɗebi dukiyarsu ko ya ɗauki dukiyar ɗaya daga cikinsu kuma ya ba wani sai dai ya zama shi yake da bukata to zai iya taɓa dukiyar ɗansa ko dukiyar ƴarsa don gabatar da waccan bukata amma ba shi ne da larurar ba bukatar ba tasa ba ce ya zo ya ɗebi dukiyar ɗansa don ya faranta wa wani to wannan sharuɗan guda biyu an ce uba ya kula da su wajen taɓa dukiyar ɗansa na farko ya zamto yana da bukata in babu bukata to sai ya nemi izinin ɗansa in ko da bukata ko da izini ko ba izini zai iya taɓa sharaɗi na biyu ya zamanto bukatar tasa ce ta ƙashin kansa ba bukatar wani zai biya da kuɗin ɗansa ba wa idan taqarar walidan idan iyaye guda biyu suka zamanto matalauta wa indal binti malu yarsu amma tana da kuɗi za'idun an hajatiha da ya wuce bukatarta yarsu tana da kuɗin da ya wuce bukatarta fa yalzamuha an tunfika ala walidaiha tilas akan ta ta ciyar da iyayenta qadara hajatihima gwargwadon bukatarsu ina fata an gane wadda tilas ne ya zauto wato tun da tana da dukiya ko kuɗi ɗoriya a kan bukatarta kuma ga iyayenta matalauta ne a wajibi ne ta ɗauki nauyin iyayenta gwargwadon bukatarsu dole an tunkisa min hajatiha ba tare da wani ta tauye wani abu na bukatunta ba tunda abin zai iya biyan bukatarta banda bukatarta kuma akwai rara da wannan rarar kuma za ta iya biyan bukatar iyayenta to ta biya bukatar kanta ta kuma biya bukatar iyayenta wa nafaqatul mar'ati ala zawjiha da kuma ciyar da mace wa nafaqatul mar'ati domin ciyarwar mace ala zawjiha yana kan mijinta su ko wancan iyayenta da ba su da shi kuma tana da hali wajibi ne ta ci da su kamar yadda ita kuma ciyar da ita wajibi ne akan mijinta fa yajibu ala zawj kenan wajibi ne akan miji an ya kuma bi nafaqatiha alwajiba ya tsaya iya abin da zai iya wajen ciyar da matarsa ciyarwa ta wajibi wa fi halati idza kana laha wadhifatun fa maluha laha a halin da ya zamto ita mace tana yin aiki na albashi famaluha to dukiyar da ake bata ko kuɗin da ake biyanta na salari na albashi rahanatan wa yahtassu biha kuma wannan albashin yana keɓanta yana keɓanta talata ne ita kadai illa idashtaraka zawju miji ba shi da hannu a cikin kuɗin albashin matarsa kuma in yana son mutunci ba kada ba ruwansa da albashinta tunda da ya yarda ya amince ta je ta yi aiki to shi kenan kasu batun nasu batun karatun ɗan kama nasa nasu ne nata nata ne in ta ga dama ta ɗauke wasu ɗawainiyoyin gida amma 50-50 ina baka shawara kakka yadda da wannan in kai 50-50 to ƙawama ɗin gidanka ba sai an yi 50-50 baka isa ba ka yi kaɗan ka zartar da hukunci sai ka shawarce ta ko a gidan ko a kan al'amarin ‘ya'yanta ba za ka iya zartar da hukunci ba sai an yi shawara yawa saboda kudin haya tare kuke biya kudin makarantar yara tare kuke biya abinci a wata ka kawo wani abinci ta kawo wani abu kai ka yabi da wannan to in ka aminta da wannan allah gafarta malam ba cikakken mai gida bane kai ka yi haƙuri duk abin da aka zo aka ziga ka a waje ka ce a yi haƙuri sai ka shiga cikin gida to in ka shiga hajiya abin da kuka yi kuka yi sasanci kuka tsaya a kai to sai ka zo amsa ake jira ka bayar sai ka zo ka bada ansa ko ko ko ko sa ranar yakka baka isa ka yanke kai kadai ba sai an tuntuɓi hajiya saboda ka ce ita za ta yi kayan kicin na fata an gane shi yasa iyayen mu na da duk suka huta da wannan shigantaka ba ruwan sa da abin nan komai hatta gishiri shi zai siya ba ruwansa zai ba da kuɗin kitso zai sai sabulun wanka duk ƙananan ƙananan abubuwa na da zai ba wa matarsa ya ba yayansa shi sa in ya ce a nan ba wanda ya isa ya musu amma kai ɗan bati siddan kullum ka fi son wai tana aiki ka fi son ka samu mai aiki saboda kai ba za ka yi tsarago ne ba ka yi kai ba kanka ba na ɗaukar responsibility da Allah ya ɗora ma ba ne kai ta ƙone ko tana ɗaukar albashi wani ka sanya take da shi wani hawan ka da albashin ta to kai ka ce ta zata aiki shi kenan na fata an gane yawa in kuma wannan kake so to na gaya ma dai ba ka da total control na gidanka matukar ka sa ido akan abin da take ɗauka na albashi matukar an zauna akan tebur an ce ita za ta dinga kaza ita za ta dinga kaza kai kuma kai za ka dinga kaza kai za ka dinga kaza to wannan ka san yadda haƙƙinka na ƙawama wannan shi ne gaskiyar al'amari wani zai ga yaƙi aure yana ta neman inda wani kwanan baya ma wani zo an dan samu wata wata bazawara amma mai dan abun hannu kaji Allah har da lambar waya ya bani waya an dan samu wata mai dan mai dan abun hannu saboda ka san rayuwar al'amura sun yi nauyi da hakan an dan samu wata mai dan abun hannu illa idza ishtarata az-zawj al-husul 'ala al-mal aw ba'd muqabil al-khuruj min al-bayt sai dai idan mijin ya sharɗanta mata tace ita fa ta gama karatu ga kwalin da ta zo da shi ya za ta jibda kwali a gida ita fa so take ta aiki yace to kina so ki aiki ne ya sanya sharadin al-husul al-mal yana da ikon fa taba kudin ta je ta aiki amma yana da ta cewa akan albashinta zai iya shiga ya bandin bandin a cikin albashinta ɗaya kenan au ba azumi ko wani bangare na albashin yace saboda muqabilan khuruj min al-bais wannan saboda ya cike gibin compensation ne na fita da kike ta yi kullum a ka'ida bai kamata kullum bai ki fita ba amma tun da kin ce za ki je aiki to na san wasu abubuwan na gida ba za ki iya yi ba wasu haƙoƙin na ba za ki iya saukewa ba sai dai kin yadda in an ɗauki albashi za ki raba biyu ki bar rabi muqabilal khuruj min al-bayt wa fawati shay'in min haqqi da kuma subucewar wasu haƙoƙinsa da mata domin duk wanda take yin aiki to za ka ga ɗayan biyu in ma dai tana cika mudu a gurin aiki amma tana wani yi da fifina a gidanta in ma kuma tana yin taɗififi a gurin aiki tana cika mudu a gida idan mijin kafaffe ne mai faɗa ne gurin aiki kuma akwai ɗan sako-sako haka to za ga wajibin gidan tana cika shi amma gurin aiki sai an yi haƙuri malamin makaranta ce wallahi sai an yi haƙuri ne ta za ta cutar da 'ya'yan mutane ta fata an gane amma maganar ta sauke wajibinta ɗari bisa ɗari na gida ta sauke wajibinta na gurin aiki yana da wahala taura biyu tauna ta yana da wahala to kuma abin da yake faruwa kenan in tana zuwa aiki to ko da yanzu ta muhimmantar da gurin aikin fiye da gidan aurenta da haka sai in ku yi haƙuri in ta dawo za a dinga tazarce ne dama da safe dan abin da aka samu ko kuma kawai kowa ya ta kansa da ranar ta dawo shi ma ba ta dawo ba sai kusan abin da aka sai a abinci ta zarce na ranar shi ne kuma za ka zo kuma da daddare a sake wani ta kuma ci da daddare sannan yara sun dawo daga makaranta ba ta nan gashi daidai akwai matsaloli irin waɗannan in kuma aka ce ta kula da gidanta ɗari bisa ɗari to za ka dinga samun kuma ana yawan ba ta a query ko ana yawan ba ta ainihin wato wani leta ko kaza kaza a gurin aiki saboda tana yawan latti tana yawan fashi saboda za ta tashi wata rana dan ba lafiya wata rana kaza mas'aloli irin waɗannan ina fata an gani wa idza tawaffara la almal fa ta'tazu bihi li hajatiha aw li hajati awladiha aw walidayha wa idza tawaffara la almal daka idan ta samu wato tawaffar alhalman dukiyarta ta samu cikakkiyar dukiyarta fa ta aka fi bihi mi hajata za ta kiyaye wannan albashin nata ko wannan dukiyar ta dan bukatar ta aw li hajati auladiha ko bukatun ƴaƴanta aw walidaiha ko iyayenta kai ba kai a ciki in dai ba wani yarjejeniya ko kai ba to in dai ka bata ta aiki albashi albashin ta wa idza kana ma'a ikhwatun wa idza kana ma'aha ikhwatun dhukurun wa idza idan kuma tana da ‘yan uwa ƙanne ko yayu maza da mata, wa kama a haduhun bin na fakata alal walidai sai ɗaya daga cikin ‘ya'yan sai ya tsayu ya ce ya ɗauke wa duk sauran ‘ya'yan ɗawainiyar iyayensu ya ce shi zai dinga kula da iyayen ciyar da su da bukatunsu na yau da kullum. To in aka samu ɗa ƙwaƙwara mai zuciya a cikin ‘ya'ya ya ɗauke larurar iyayen saƙaɗa zalikar wajibu anil baƙi wannan masu daddakirewa masu jajja da bayan to wannan wajibin ya saraya daga kansu ana samun irin wannan idan ba haka ba to kai ka kawo wane kawo wane kawo sai a hada dan kula da kuma tafiyar da ainihin wato rayuwar iyaye in kuma aka samu wani wanda shi bai tsayawa jiran wane kawo wane kawo Allah ya masa ɗaukaka da wadata sannan ga zuciya yanzu kawai kowa ya rike zuciyarsa shi zai dinga yi shikenan wala wul ajru amma makarsan shine da lada kai ka je ka tsara wa aw an yattafiqa al-jami'u ala kullin minhum mablaghun mu'ayyan in kuma ba a samu guda ɗaya cikin ‘ya'ya da ya ɗauke nauyin iyayensu ba gaba ɗaya to wa yattafiqal an aw an yattafiqal jami'u to sai dai ko duk gaba ɗayansu su yi haɗin gwiwa ala kullum minhum kowanne daga cikin su mablaghun muayyan yana da wani gwargwado da yake bayarwa ayyananne kila an duba samun kowanne wani ɗan kasuwa ne a ‘yan kasuwa ma wani ya wani wani ma'aikaci ne yanayin albashi ya bambanta sai kowa ce wane ƙarshen wata za ka dinga kawo kaza wane kai kuma kaza za ka dinga kawowa shi kuma wane ba shi da abin nan kaza zai dinga kawo sai a dinga haɗawa a siyo abinci shekara ko wata shida ko wata ɗaya gwargwado duk abin da ya shafi iyayen sai a dinga yin haka wa amma zaudul mar'a amma mijin mace fala yalzamuhu an yunfiqa ala walidayha ba falan ne bane ciyar da iyayenta dan iyayenta mabukata ne shi ne ciyar da ita kuma in yana da sukuni ya dan dinga tallafa mata ta dinga zuwa tana tallafa wa iyayen ko kuma shi ya dan dinga tallafa wa iyayen amma ba kar a dauka ya wajaba akan sai ci da iyayen matarsa kamar yadda ya wajaba ya ci da iyayensa illa min zakati amwali sai dai daga zakar dukiyarsa ya kamata ya dinga ware wa surukansa kaso mafi mai tsoka duk sanda ya shekara ta ya fitar da zakka sai ya wari wani kaso ya ce wannan na gidan surukansa ne amma hiya fala tunfiqu alaihi min mali zakka amma ita matar ne tace take da kuɗi ba za ta ciyar da iyayenta daga dukiyar zakka ba domin ciyar da su in talakawa ne akan ta wajibi ne duk wanda ci da shi ya zama wajibi akan ka baka bashi zakka لأنه واجب عليها domin ciyar da su wajibi ne akan ta fatu'ihim min ghairi mali zakka da haka in za ta basu ko ta siya musu abinci ko ta siya musu sutura ko ta siya musu muhalli sai dai ta yi wannan ba daga cikin dukiyar zakka ba an fahimci wannan hal lil ibni mutalabatu walidihi bi malihi alladhi aqradahu iya shin da zai iya neman babansa ya biya shi kuɗin da ya ranta masa babansa ya rance kuɗinsa to ya halatta ɗan ya ce abba fa kuɗin nan fa ina buƙatar sa a biya ni idan kana ne wani da faƙira idan mahaifin matalauci ne ya hataju ilal mali yana buƙatar kuɗi wa kana libun ghaniyan dan kuma mawadaci ne yana hada-hada yana harkokinsa fa yajibu ala ibni an yunfika ala walidi wajibi ne akan ɗan ya ciyar da mahaifinsa wa yu'tiyahu ma yahtaju kuma ya bashi duk abin da yake bukata min al-amwal na kuɗi wa hina ibn to a irin wannan lokaci a lokacin da uba ya zama matalauci bai da shi la yajuzu lil ibn an yaj'ala ma yu'tihi lil walid qarban bai halatta abin da ɗa ya bawa uba ya sa shi a matsayin bashi uban yana bukatar wani abu ya ce to shi ba gaskiya ba zai iya bayarwa duka ba sai dai rabi na baka abba amma rabi rance kuma ba yayi ina zai biya ka ba shi da shi matalauci ne da haka wajibi ne ka ɗauki rayuwarsa ne ka cokan ba magana cewa ya baka rabi rance rabi a gaba ɗaya rayuwarsa aka ce ka ɗauka da haka in kai mawadaci ne shi kuma matalauci ne to ba maganar rance tsakanin ku ce aka ka kula da shi duk abin da yake da bukata na kuɗi ka ɗauke masa amma idan kana abu ghaniyan amma idan ya zamanto gida ne na wadata uban shi ma mai kuɗi ne yana harkokin kasuwancinsa sai suke harkokin kasuwanci da ɗan wani lokaci ya karɓi kayan ɗan wani lokaci ɗan ya karɓi kayansa haka dai suna kasuwanci yana shiga tsakaninsu idan uba ya zamanto mai wadata ne ghaira mutajin ilal mal bai da bukatar kuɗin ɗan aw kana libnu fatiran ko kuma shi ɗan shi ma matalauci ne la yastati'u al-infaqa ala abihi ba zai iya daukan nauyin rayuwar mahaifinsa ba fala haraja ala libin to anan babu laifi akan ɗa fi hadhihi al-hala a irin wannan halin a lokacin da babansa ya zama shi mawadaci ne shi kuma matalauci ne an yi ƙuri da aba to yana halatta ya ba wa mahaifinsa rance tunda mahaifin ya fi shi karfi ya ce wani dan ara mana dubu hamsin sai ka ba shi aro to yana halatta a nan ka nemi ya biya domin ya fi ka karfi shi mahaifin kuma ya karɓi wannan kuɗin ba dan shi bai da shi ba sai dan wata mas'ala kila ko ba shi da kuɗin cash yake cewa ka ba shi kai kuma kana da cash kai kuma da wannan kake dan haɗa kana dan siyo kaya kana dan jiya ka samu wani abu da haka wannan wanda ya karbe din ya karbe kusan rabin jarin ka to babu laifi a nan uba a nemi ya biya ɗansa domin ya fi ɗan ƙarfi wa yajibu ala walidi kamar yadda wajibi ne akan uba an yurji abu ila bani ya mai da wannan rancen da ya zuwa ga ɗansa idza kana qadiran ala alwafa inda yana da ikon biya to ya biya dan wala yahillu lahu matlubuhu kuma bai halatta ya zama mai taurin biyan bashin ɗansa kare da domin matsalul gani zulmun manzo Allah ya ce taurin bashin mai wadata zalunci ne mutum yana da iko yana da wadatar da zai biya bashin da ake bansa amma ya yi taurin bashi manzo Allah ya lissafa taurin biyan bashi ga mai halin biya zalunci ne wannan ko a lalata wa mutum kuɗi ya ta bashi sai an ga ya matsi ya zo a dan tsinka masa wani abu kuɗinsa ya lalace wannan zalunci kuma layyul wajidi yuhillu irbahu kamar yadda ya zo a wata ruwaya wato taurin bashin mai wadata yana halatta mutuncinsa ya halatta kai shi kara a duk dungure mai kai ko a kai shi a dan saya shi a cikin sayar abin da duk wadata amma ya jawo kansa ko alƙali gaggiya mai bakaƙen maganganu na fata an gane da haka in uba mai wadata ne kada ya taurin biyan bashin ɗansa wa idza kana walidu mu'siran idan kuma uban matalauci ne shi ma yana cikin matsin rayuwa la yajib wafa'an li hadha dayn shi ma ba shi da yanda zai samu abin da zai biya wannan bashin na ɗansa. to a nan fala ya juzu lilibin an yi kwali ba hudu ma bi a nan bai halatta ɗan ya dinga neman babansa ya biya shi kuɗinsa a ya san bai da shi an gane ku bal ya jibo alaihi in zaruhu bal wajibi ne ya ɗaga masa kafa ya saurare shi hatta ya ji da sa'a har sai ya ga mahaifin ya samu wadata qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maisara idan wanda kake bi bashi yana daga cikin ma'abota talauci da matsin rayuwa bashi da abun biya Allah ta'ala ya ce kai ne bin bashi fa naziratun ka dan daga kafa ka dan saurara dan tsumaye shi ila mai sara har zuwa ya samu wadata kar ka zo ka takure shi ka hana shi sakat bacci baya yin mai dadi kuma bashi ne yanda zai biya Allah ta'ala cewa ya in kana bin mutum bashi kuma ka fahimce na cikin matsin rayuwa daga masa kafa wanda ake takurewa a tayan mata hankali sai ya wanda aka san yana da abun biya amma wannan an san bai da shi to Allah ta'ala yana baka umarni kai ne bin bashi cewa ka daga wa wanda kake bi bashi matukar matalauci ne yana cikin matsin rayuwa zuwa lokacin da zai samu wadata suratul baqara 280 wa hukumul inzari hada hukuncin wannan ɗaga kafar fa da Allah ya faɗa a nan da saurarawa har wanda kake bi bashi ya samu wadata wajibin wannan wajibi ne ala sahibul mali da wanda yake da kuɗi yake bin bashi tijaha garimihi al-mu'sir wajen fuskantar wanda yake bi bashi kuma matalauci al-ajnabi wanda babu alaka ta ainihin wato zumunta tsakaninsu shine ajnabi mutum ne wanda ba dan uwanka ba an ce kowa dangin iya ba na baba in ji malam bahaushe yadda yake faɗa to in kana bin mutum bashi kuma bani da abin biya yana cikin matsin rayuwa Allah ya ce ka ɗaga maka kafa sai ya samu wadata kar ka kora ko wuta ka ɗaga maka kafa sai ya samu wadata ba dangin iya ba na baba an ce ka ɗaga mutum kafa wanda kake bi bashi malam ya ce to fa kaifa idza kana hadal garimu waliduhu ko walidahu ina da kuma in wannan wanda ake bi bashi kuma mahaifinsa ne ai ba sai an ce kan ma ka tambaye shi ba abu ne ma da zaka iya cewa a goge an yafe wannan bashi ai da kunya ma yana da yana cikin matsin rayuwa ka ka zo ka dinga cewa babu kuɗin nan da nake binka ko ya sake cewa babu wani abu ka ce ai ka san ina binka bashi ba sai an biya wancan to da me zai biya babu haka tsakaninka da mahaifinka wa yajuzu lil yana halatta ga da ayyu daliba abahu bid-dayn allazi fi dhimmatihi zai iya neman babansa ya biya shi bashin da ke wuyansa idan kana al-abu qadiran al-wafa amma fa in ya fuskanci uban yana da ikon biya ghayra anna al-amra idza wasala ila al-qada sai dai fa idan al'amari ya kai ga hukuma kai Allah ya kiyaye eh abun dan ya kasa gajan hakuri kuma ya manta alaka kai sai ya shigar da kara cewa shi fa babansa yana bin babansa kuɗi ko babansa yana da ikon biya ya ki bashi to a nan in abin ya kai da alƙali fa innal aba to shi dai uban la yuhu basu bi sababi dai na bane ba yanda za a aure shi saboda bashin da ɗansa yake bin sa ina fata an gane la yubasu ba za a ce a daure shi ba ba za a ce a tura shi prison ba bi sababi dainibinihi sabida bashin ɗansa ba a daure uba dan ya ci bashin ɗansa hada wannan kenan wa qad sahha anil hasan qala ce intahat al qati'atu إلى أن يجافى يجافي الرجل أباه عند السلطان يا إسيان كي زمنشي يا كي مكنا وجرف إلى درش متنشي mutum ya gurfanar da babansa a kotu mace ta gurfanar da babanta a kotu wanda ya isa rashin mutunci ƙarshen yanke alaƙa da yanke zumunci ya Hassan al-Basri yake faɗo wannan cewa irta'atul qati'a ai ƙarshen yanke zumunci kenan ila an jafiyar rajulu hatta kai ta kawo mutum ya gurfanar da abahu mahaifinsa inda sulhan a gaban hukuma ka koma cikin albirru sila na al-Husayn ibn Harb shafi na 56 wa idza talaba al-walid min al-walad malan idan uba ya nemi kuɗi a wajen ɗansa walan ya kuna inda kuma ɗan bai da wannan kuɗin fa hal yalzamuhu a likitiradu shin dole sai ɗan ya ji ya ciwo bashi dan kai ya saba wa uban uban ya ce kai wani je ka mana kaza ya ce wallahi abba babu bai da kuɗin to dole ne sai ya je ya ranto kuɗi dan ya kawo uban aljawabu amsa idan lam yakun inda al-ibn malu idan ɗa ba shi da kuɗi fala yalzamu bu likitira ba lalle bane sai ya cire sai ya yi rance ba lalle bane sai ya ciwo bashi in mahaifinsa ya ce yana buƙatar abu kaza ko mahaifinsa ta ce tana buƙata ko bai da wannan abin babu wajabcin sai ya ci bashi kuma in ya ki cin bashi ransa ya ɓaci bai saba musu ba walahu an yaqula li walidihi amma zai iya cewa mahaifinsa innahu la mala ladayhi al'an yace abba a yanzu dai gaskiya wannan kuɗin da aka bukata babu su aw annahu bi hajatin ila al-mal al-mawjud ma'ahu ko kuma yace wannan kuɗin da kake nema yanzu akwai su amma kuma ina da matsalanciyar bukata ga wannan kuɗin da ke tare da ni a yanzu kuma ya zato ya auna ya ga bukatar tasa ta fi bukatar mahaifin wala yu'addu hadha isyanan lahu wannan ba za a kirga shi a matsayin ya saba babansa ina fata an gane ga website nan na ainihin wato wannan magana shi ma kana so za koma zuwa wancan website din idza wahaba libnihi malan idan uba ya ba wa ɗansa kyauta ya ba wa ɗansa wata dukiya aw aqaran aqaran shine gona ko gida ana kiran su aqar ko mutum ya ba wa ɗansa gona ko ya ba wa ɗansa gida fa hal lil walidi shin uba yana da dama an yarji a fihi batihi ya koma ya karɓa kyautarsa ya ba ɗansa gona ya koma ya karɓa gonarsa ya ba ɗansa gida ya koma ya karɓa gidan shi uba zai iya yin haka ikhtalafa al-fuqaha'u fi ma idza wahaba al-walid li waladihi shay'an malaman fiqh sun tattauna sun yi sabani game da hukuncin idan uba ya ba wa ɗansa wani abu ثم بدا له sannan sai ya bayyana daga a gare shi an yarji a fi ya koma ya karɓa wannan kyautar ko ya ga yana da bukatar wannan kyautar ko wani dalili cikin dalilai yasa ya ga gara ya karɓa wannan kyautar fa hal yajuzu lahu an yastaridda ma wahabahu iya shin yana halatta ya nemi dan ya dawo masa da abin da ya bashi kyauta wa zalika ala qawlayhi to malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala bisa zantucika guda biyu alqawlul awwal zance na farko يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده يا هلت أبا يقوم دباية كرئي كوتر ديبا والأنسى وهو قول جمهور الفقهاء wannan kuma shine kauni na mafi yawan malaman fiqh min al-malikiyya wash-shafi'iyya wal-hanabila wastadallu wa'annan manyan malamai na wa'annan mazhabobi sun yi hujja ala mazhabihim akan wannan matafiya tasu akan wannan ra'ayi da mazhabi nasu bi hadisi bin Umar wa bin Abbas radiyallahu anhu sun yi hujja da hadisin Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la yadullu min rajuli an yu'ti atiyatan thumma yarji'u fiha kaulin malaman farko ya juzo lilwalidi arruju'u fi ma wahabahu liwaladihi ko to hujjar su suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu lirrajul bai halatta ga mutum an yi uqiya aqiyatan ya bada wata kyauta sun mai harji ufiya sannan ya koma ya karbe kyautarsa illa alwalida amma banda uba fi ma yuqi waladahu cikin abin da ya bawa ɗansa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi togaci ya ce innal walida banda uba kenan shi uba zai iya ba wa ɗansa kyauta ko gida ko mota ko ainihin wato gona ko buloti ya kuma koma ya karɓa kayansa wannan hadithin imam abu dawud ya rawaito shi hadisi na 3539 imam tirmidhi hadisi na 2132 kuma yace hadisi ne hasanun sahihun imam an-nasa'i hadisi na 3690 haka ibn majah hadisi na 2377 sahahu ibn abdul bar fil istizkar ibn abdul bar a cikin al istizkar ya inganta wannan hadisi a mujalladi na 6 shafi na 244 haka ibn hajar a cikin fatul bari mujalladi na 5 shafi na 251 shek nasiruddin al albani ya inganta shi a cikin irwaul galil mujalladi na 6 shafi na 65 كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه كمن يندك suka kafa hujja. ده حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه لما خصه والده لوكتين ده معيف النعمان بن بشير يكي فانششي نعمان بالعقية ده كوتا دون إخوته بند سورة ينوانسا فقال له صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayanku rashin adalci ne kai ka haife su amma ka yi wa wani kyauta ka hana wani kyauta ka ba wani ka hana wani wannan in babu wata maslaha ta karfafa babu wata maslaha ta cewa sauran suna da harkoki shi kuma ɗayan ɗalibi ne baya zuwa ko ina karatu yake ko kuma maslaha ta ɗayan ba lafiyayye ba ne baya iya zuwa ya nema wannan yasa kake ɗan yi masa wani abu da kyautatawa da isani su sauran tunda suna suna da lafiya suna zuwa su nema da sauran abubuwan da mun karanta a cikin littafin tarbiyatul aulad fi nau'in kitabi was sunna ina fata gane in ba haka ba kawai saboda shi wannan dan gidan mai ɗakin gabas ne kawai shi yasa kawai ka fifita shi ka fi son ƴaƴanta su suna makarantar su ma daban kuɗin kashe wasu daban su kuma wa'ancan sai suna rana gefe kamar ainihin wato almajirai a gidan sun zama gidan ya zama ƴaƴan mowa da ƴaƴan bora to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada iyaye su haka domin karka gadar da gaba da kiyayya tsakanin yayanka sannan hakan rashin adalci ne dole kana so kuma su yi maka biyayya in dai kana so kai musu su yi maka biyayya daidai wa daida to wajen yin ihsani da kyauta gare su ya zama daidai wa daida da haka mahaifin Nu'man Bashir kenan qala yace faraja'a sai ya dawo gida faradda atiyatahu sai ya fasa ya janye ya karbe wancan kyauta da ya ba wa ɗansa An-Nu'man wannan hadisin ga kuma cikin Sahih al-Bukhari hadisi na 2587 Imam Muslim ma ya kawo shi hadisi na 1622 to a karkashin wannan shine hujjojin jumhur cewa bai wato yana halatta kenan uba ya ba wa ɗansa wani abu kyauta kuma ya ya karɓe daga baya. Ƙalan na farawiyu al-maliki al'imamun na farawiyu al-maliki rahimahullah ya ce ni abin an ya atasira an ya a kuɗa ƙaharan ma wa habari wani da hissabir awul kabir uba yana da iko ya karɓe kyautar da ya ba wa ɗansa da ƙarfi kyautan nan da ya ba wa ɗansa ɗan nan ƙarami ne ko babba la nisilatin rahim in dai ba kyauta ce wanda ya yi don sadar da zumunci ba wala li faƙarihi ba kyauta ce ya yi don talancin ɗan ba wala li kasbi sawabil akhira ba ya yi ne da nufin ya samu lada a lahira ba bal wa haba hulu waje kawai ya yi masa kyautan ne shi don ƙashin kansa ba da waɗannan manufofin guda uku ba to uba imamun da farawu ya ce ya halatta uba ya karɓe ɗan kyautar da ya ba wa ɗansa amma kada ya zama kyautar nan ya ba shi don sadar da zumunci ya ba shi don ya ga ɗan yana cikin halin rayuwa ya ba shi don neman lada a lahira ka koma cikin alfawaki huddawani na'am alfawaki huddawani shahin risala ne wani alfawaki huddawani ɗaya ne daga cikin shirin na risala مجلد نبيو شاكرة قبيلة همسن دا بيار وقال الخطيب الشربيني الخطيب الشربيني رحمه الله يتي للأب الرجوع على التراخي وبازي إيا karɓe kyautar da ya ba wa ɗansa da jinkiri fi himati waladihi cikin kyautar da ya ba ɗansa ashamilati ko da kyautar ta ƙunshi lil hadiyati kyauta wa sadaqati da sadaka hadawa yayin da niyyar kyauta kuma da sadaka ya ba ɗan to al-khatibu shirbi ne yake cewa uba zai iya karɓe wannan min duni hukumi hakimin al-mashhur in dai babu hukuncin alƙali akan wannan kyautar bisa zance mafi shahara in ko ya je ya ce wa kotu ta zama shaida ya ba wa ɗansa kaza to ban da wannan tunda alƙali ya yi hukunci akan wannan sawa'un aqababa hal walad sawa'un wannan kyautar ɗa ya karɓe ta amla ko bai riga ya karɓa ba ganiyan ɗan mawadaci ne kana au faqiran ko kuma talaka ne sagiran karami ne au kabiran ko babba a kowane motsi uba zai iya dawowa ya karɓi kyautar da ya ba wa ɗansa in ji al-khatib shirbini ka koma cikin mugunal a wato mugunal muhtaj mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da sittin da takwas wa qala ibn qudama rahimahullah ibn qudama Allah ya ji kansa da rahama yace lil abi ruju'u fi ma wahaba li waladihi uba ko yana da cikakken yanci da iko ne ya dawo karbe kyautar da ya ba wa ɗansa wa huwa zahiru mazhabi ahmad kuma wannan shine zahirin mazhabar imam ahmad bin hanbal sawa'un qasada bi ruju'ihi at-taswiyata bayna al-awlad sawa'un ya dawo ya karɓa kyautar ne da niyyar da nufin ya daidaita tsakanin ƴaƴansa domin ya lura ya ba wani ne bai ba wani ba aw lam yurid ko ba da wannan niyyar ba wa hadha madhhabu malik wannan shine madhhabun malik wal auza'i wal shafi'i wa ishaq wa abi thawr wannan manyan malaman mazhabin su kenan cewa uba yana da damar ya dawo ya karɓa kyautar da ya ba wa ɗansa ka koma ka duba al-mughni na ibnu qudama mujalladi na shirin shafi na 55 alƙauli tsani sai ƙauli na biyu mun ji ƙauli na farko malaman da suke ganin ya halatta to ƙauli na biyu laysa lil walidi suka ce uba ba shi da iko da damar arruju'u fi ma wahaba uli waladihi ya dawo ya karɓe kyautar da ya ba wa ɗansa wa huwa madhhabul hanafiya wannan mazhaba ce ta imam abu hanifa wastadallu wannan mazhaban sun kafa hujja ala zalika akan wannan ƙaulin nasu bi ƙauli umar bin khattab da maganar sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar yace man wahaba hibatan li silati rahimi duk wanda ya bada wata kyauta kyautar yayi ta ne dan ta ƙara dankon zumunci dan sadar da zumunci aw ala wajhi sadakatin ko ya bayar da ita ne da niyyar sadaka fa innahu to anan la yarji'u fiha mutum ba shi da iko ya koma ya karba wannan kyautar tasa wa man wahaba hibatan sayyidina Umar yace duk wanda ya bada kyauta yara annahu inna ma arada bi thawaba yana ganin ya bada wannan kyautan ne dan a saka masa yayi wannan alherin ne dan shi ma arama masa wannan alherin da yayi wa huwa ala hibati'atu wannan yana da damar yana da iko akan kyautarsa domin kyauta ce wanda yake da wata manufa yarji'u fiha zai iya koma ya karbe ta idan lam yurda minha in ba a yardar da shi ba daga abin da ya bayar daga ƙauye ya zo da ɗan uwansa da yake nan birni ya zo masa da zabi guda biyu da wake kwano uku da kuma ainihin wato kuɗewa da kayan irin mutanen ƙauye duk gaba ɗaya ya lissafa wajen dubu goma sha biyar banda kuɗin mota da niyyar in ya zo za a ba shi ɗan riguna da ƴan takalma da ƴan abin nan kuma sannan za a yi masa abin da ya dace an gane da amma shi da wannan niyyar da ya zo zai koma sai aka kawo dubu biyar aka ce to gobe a koma to ga dubu biyar ce a to ai wannan faduwa ne ya lanci ai su kansu zamun sun fi dubu biyar sai kai man lissafi da ke da ke sa fata an gane dama shi sa aka ce annabi kai irin wannan wala tammin tastakthir shine wannan an gane ko yawa kai ma ai ya kamata mutum dan uwanka ya zo da kauye duk kana kallon yanda yake sai ka dan ko riguna masu ɗan kyau haka set biyu set uku da yan hula haka ka kawo kamar dubu ashirin ko dubu talatin ka ce to wannan a yi kuɗin mota ina fata an gane kaga ai sai ji daɗin wannan wannan alheri na'am ba ba na'am na'am gado na'am na'am na'am نعم نعم نعم نعم نعم حكى نعم ya halatta shi yasa a can baya muka faɗi cewa idan ya zamanto a kamar yadda babban ke tambaya cewa wannan karatun da gabar da muka baro cewa idan uba ya bawa ɗaya daga cikin ƴaƴansa kyauta bai ba rago ba bai kyauta bai adalci ba to sai babban ke tambaya ce idan ya zamanto cikin ƴaƴan su ba sa yi wa uban biyayya suna ƙona wa uban rai shi kuma wannan shine guda ɗaya da yake kyautata masa yake faranta wa uban jin daɗin haka sai ya wa ɗan nasa wata kyauta ya ce wannan ko ya mutu ba ta cikin gado wannan ya halatta ai kaga wannan ya yi ne don ƙarfafar gwiwar ragowar su ma da ba sa ɗa'a su zamto su ma su dinga yi don su ma su sami yardar mahaifinsu ya yabe su kamar yanda ya yaba wa ɗan uwansu banda yaban ma ya masa kyauta ai kaga mun ce in akwai wata maslaha da ta sa mutum zai ba wa wani cikin 'ya'yansa kyauta ya hana wani za a iya yi wannan yana zuwa makaranta yana bin umarni yana yin abin da ya kamata wannan kuma yaki ya guje wa karatu yaki yin sana'a yana ta jawo magana sai kake kyautata wa wannan baka kyautata masa ai kaga wannan duk abu ne wanda yake wabe wannan babu matsala insha Allah an bayyana ko wannan magana da muka karanta ko ba cikin muwatta ta Imam Malik hadisi na dubu biyu ko asar na dubu biyu da ɗari bakwai da casa'in Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta a cikin Irwa'ul Galil a mujalladi na shirin shafi na 55. To za mu tsaya akan magana a As-Sarkhasi insha Allah an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin tuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki waɗanda iyayensu suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya girmama ladansu Allah ya ba su aljanna maɗaukakiya wanda kuma iyayensu suke raye Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu tsawon kwana ko kuma Allah ta'ala ya azurta mu da biyayya da kyautatawa da farantawa iyayenmu kamar yadda muke fatan Allah ta'ala ya azurta mu da ƴaƴan da za su kyautata su yi mana biyayya su faranta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha